إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 30 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 19 ga watan novemba shekarar meladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 18 daga cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul iraqi a wancan mako mun yi kuskure mun ce na 16 maimakon 17 wannan shine na 18 insha Allah Malam Iraki ya ce a lambar baiti na 29 bayan da ya ce as-sahihu za'idu ala sahihaini wa khudh ziyadata as-sahihi id tunas sihhatuhu aw min musannafin yukhas bi jam'ihi nahwu nahwu ibn hibban az-zaki wa ibn khuzaimah wa kal mustadraki على تساهل وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما يليق والبستي دان الحاكم yace as-sahihu az-za'idu ala as-sahihaini bayan da ya gama tattauna mana akan cewa littafai mafiya inganci a duniyar hadisi sune Bukhari da Muslim kuma sune wato mazan na farko wurin da ake sa ran za a sami sahihi shine wuri na farko bukhari da muslim baya ga su ana iya samu kuma a wasu littafai shine yake cewa wa khudh ziyadata sahihi ka karbi ƙarin da za ka samu na hadithai ingantattu id tunas bi sihhatihi yayin da za ka samu an faɗa ƙarara an ce sahihi ne a samu malami wanda yake abin dogaro a ilimin hadisi ya faɗa ƙarara ya ce kaza sahihi ne shi ne ma'anan irtunas al'imamu abu dawuda al'imamu tirmidhi abu abdurrahmanin nasa'i da ire-iren malamai irin wannan al'imamul baihaki duka alittafansu suna cewa haza hadisun sahihun haza hadisun sahihun da ire-iren wannan maganganun to kaga sun yi nassanta akan ingancinsa idan ka samu wannan sai ka karba a matsayin sahihi ko da baya cikin bukhari da muslim aw min musannafin yukhas bi jam'ihi ko kuma daga wani littafi wanda aka keɓance shi don tattara hadisai ingantattu baya ga bukhari da muslim akwai wasu littafan da su ma aka keɓance su aka yi su musamman don tattara hadisai ingantattu نحو ابن حبان الزكي kamar littafin ibnu hibbana az-zaki wannan gogaggen malami din wabnu khudhay wabnu khudhaymata da kuma ibnu khudhaymata ya sa shi mamnu litasrif haka nan da littafin ibnu khudhayma wa kal mustadraki da kuma kamar mustadrak na abu abdullahi al-hakim an-naysaburi ya kamata ya fara kawo ibnu huzaima sannan ya ambaci ibnu hibbana amma saboda laruran waka ya ainihin dawo da su ba domin ibnu huzaima na gaba da ibnu hibbana ibnu hibbana na gaba da hakim haka suke a jere ibnu huzaima malamin ibnu hibbana ne ibnu hibbana ko malamin hakim ne ala tasahulin ala tasahulin da shi mustadrak tare da cewa yana da sakaci kamar da limamun nawawi da ibnu sala da ibnu hazir da zahabi dukkanin sun faɗa cewa malami ne mai sakaci wa sai shi malam ibnu sala yake cewa man farad bihi duk abin da ibnu abin da musadrak hakim ya kaɗaitu da shi fa za ka hasan to a ce hadisi ne kyakkyawa malam yurad bi illati matuƙar ba a tunkuɗe shi da wata illa ba a walhaku wanda ya ce abin da ya fi gaskiya shine an yi hukam bima ya liku a yi mashi hukunci da abin da ya dace inganci ko rashin inganci walbusti kaga shi ma ibn hibbana yudanil hakima ya yi kusa da hakim wajen tasahuki na fata mun gane wannan yudani yana yana kusa da shi to wannan mun gauni jama'a a dunkule waɗanda suke da fashin baki mai yawa kwarai da gaske bari mu koma baya da yake cewa wa khudh ziyadatal sahihi id tunas sihhatu ka an shi ƙarin hadithi wanda yake ingantacce a inda kaji an ce ingantaccen daga malami abin dogaro wato ba kowa ne kene yake da yancin ya ce kaza ya inganta a karba ba sai malamin da a ilmance duniyar ilimi ta san shi cewa yana da ahaliya da tsoron Allah da cancantar ya faɗi haka akwai malamai da dama daga cikin malaman sunna malaman hadisi waɗanda suka shahara suna yin hukunci akan hadisai irin su al-Imam Abu Dawud da muka ambata a cikin littafin sa As-Sunan da makamantan littafai ire-iren waɗannan al-Imam Tirmidhi yana yin haka al'imamun nasa'i yana yin haka al'imamun bai haƙi yana yin haka waɗannan sa daga cikin da suka shahara a cikin ƙudama'u masu aikata haka za su koro hadisi da isnadinsa sannan su hukunta su ce ya inganta ko bai inganta ba da ire-irensu to sai an samu magana daga kansu ko irinsu sai a amsa a matsayin ingantacciya za ka yi ilhaƙi da waɗannan mutanen da suka rigaye su ko suka zo a bayansu wanda su ma aka same su da irin wannan take-taken har zuwa kan su irin su ibnu salahi din su ibnu hajirin da makamantansu da yake za a zo a yi magana a nan gaba kaɗan cewarsa wa inda tasihu laisa mumkinu fi asrina wa qala yahya yumkin za a zo a yi magana akan wannan batu akan halastin inganta hadisai ko rashin halastin inganta su a wancan zamanin ma na su ibnu salahi tukunna kafin a kawo zamanin baya wallahu a'lam za ka yi ɗaukan hadisai ingantattu daga malamai waɗanda suka ce ya inganta malamai masana sannan kuma aumin musannafin yuhas ko kuma daga littattafan da aka ware su musamman don tattara hadisai ingantattu watan bayan bukhari da muslim an samu su malamai su ma sun ware littattafai don su faɗi hadisai ingantattu kaɗai duk da yake ba su samu gamdakatar irin yadda waɗancan suka samu ba shi ne mana misali da guda uku da za mu tattauna a kansu insha Allah baya ga su akwai littattafai waɗanda suke su ma mazban ne na sahihai akwai littafin al-muhtara ta diya'uddin al-maqdis wanda shi ma hadithai ne yake kwararowa yana hukunta su a matsayin inganci akwai sahih na al-imamu abu abu awana ya akwai akwai waɗannan sa daga cikin su ma mazban na hadisai ingantattu to sai dai saboda ba su samu wannan dacen ba to sai ake cewa sai an tantance hakanan littafin al'imamu abu dawuda a sunan na al'imamu abu dawuda mafi yawan hadifan shi ingantattu ne da irin ingancin bukhari domin ya haɗa malamai da bukhari tsaran bukhari ne a ilimi tsaran shi ne a koya da koyarwa sannan kuma yana da sharuɗa shi ma masu tsauri wajen inganta hadifai da haka mafi yawan hadithan shi ingantattu ne abin da yasa ba a lissafa shi anan ba saboda shi bai sa sharadin inganci ba shi nashi sunan ne ma'anan sunan kuma shine koro hadithai waɗanda suke shiga babuka na ibadu da kaga shi bai da irin kutub na cikin bukhari badul wahyi tauhidi da makamantansu ya fi damuwa da ibadoji sallah azumi zakka zikiri aure saki da makamantansu ibadoji da mu'amaloli ina fata mun gane wannan to kuma su a waɗannan babukan akwai hadisai da suke sun baza gari a cikin duniyar hadisi amma ba su inganta ba da haka yakan kawo su duk da yake yakan bayyana su da makamanta abubuwa wanda yake za mu zo magana akan wannan insha Allah ibnu hibbana sai ya ce to waɗanda ya ambata a nan uku ya ce akwai ibnu hibbana wanda sunan shi Muhammad bin Hibban bin Ahmad shine sunan shi ana mashi alkunya da Abu Hatim al-Busti al-Busti babban malami ne alkali na ƙasar Samarkanda Samar Samarkanda ake cewa ko yana da littafai da yawa akwai littafin shi na adabi Rawdatul Uqala akwai littafin Kitabul Thiqat akwai littafin Kitabul Majruhin min al-Muhaddithina wal Matrukina akwai akwai kuma littafin mu'jamus sahaba duk wannan littafin ne na limamu abu abu hatim al-busti mutumin garin bust um ibnu hibbana yana da littafi din shi shine as-sahihu na ibnu hibbana wanda asalin sunan da ya sa mishi at-taqasim wal anwa sunan da yasa mai kenan at-taqasim wal anwa shi yana da wani method ne wani garib wanda ba a saba jin shi ba game da tsarin hadisi shi ba abwab ne ba ba masanid bane ba mu'jamu shuyukh bane da yazo ya raba hadisai ne zuwa gida biyar yace na farko akwai al-awamir shine kismi na farko kenan umarni inda manzo Allah yace ayi kaza ayi kaza kwatankwacin abin da aka iya samu a cikin riyadus salihin asa akwai akwai babul awamir akwai babul nawahi sannan malahin sannan azkar da wane ne ko to yace awamir na biyu shine annawahi na uku da ya kawo shine al-akhbar kissoshi da labaran da manzo sallallahu alaihi ya bayar na al'ummomi da abin da zai zo nan nan gaba da wanda ya faru a baya shine kashi na uku sai kuma kashi na hudu shine al-ibahat abubuwan da suka halasta a cikin dabi'a wanda suke ba tsantsar umarni na addini ba sai kashi na biyar shine al-af'al ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kowanne aqsam din nan guda biyar sai kuma ya raba su zuwa anwa shine ma'anan al-attaqasim wal anwa a wajen umarni ya kawo kala kala kala umarni da manzo Allah sallallahu alaihi hadisai babuka zai ce babun umarni akan yin aswaki a wajen sallah ko mun gane to sai ya kawo babuka to yanzu wannan nau'i guda kenan da haka a wajen umarni ya kawo nau'i 110 da umarni da hani sai da ya kawo babuka nau'i 110 goma a cikin umarni da hannu a wajen akhbar ya kawo nau'in akhbar 80 zali zai ce babin da ke magana akan labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'i babin da ke magana akan labarin abinda zai faru idan an shiga kabari babin da ke magana akan abinda manzon Allah ya bada labari na tsayuwar na tsayuwar kiyama waɗannan da yana kiransu da suna akhbar ko mun gani nan kuma ya kawo babi 80 shine nau'i tamanin sai kuma na gaba shine ibahat halastin cin kaza halastin aure kaza halastin kaza nan kuma ya kawo babi hamsin haka ayyuka ma babin da ke bayani akan sa kayan manzo Allah sallallahu baccin sa kaza kaza nan ma ya kawo a nau'i hamsin in ka kirga gaba ɗaya baka anwa ɗin da ya kawo anwa'u anwa'u guda 400 haka malamai suka ce anwa'u ɗin shi guda 400 ne babukan shi kuma ko kuma a ce taqasim din shi guda biyar shi sa ya samu suna at-taqasimu wal anwa misal tafa yake da wuyar sha'ai sai zaka samu malamai suka ta mishi aiki kaman mawarid zam'an ila sahih ibn hibban da makamantansu wanda aka dauki hadisan aka sake rearranging din su zuwa babukan fiqh kowanne a sa shi a babun fiqh da ya dace da shi wanda suka sake arrangin din shi zuwa ma'ajim na sahabbai da ire-irensu to ibnu hibbana kenan baya ga ibnu hibbana sai ce kuma wabnu khuzaimata wabnu khuzaimata sai kuma muhammad ibnu ishaq ibnu khuzaima ibnu hibbana in ba na manta ba ya rasu hijira shekara 350 ne da hudu ibnu hibbana insha Allah 354 tsakiyar karni na hudu shi kuma ibn khuzaima ya rasu 311 311 khirije na makaranta al-imam an-nasai sunan shi muhammad ibn ishaq ibn khuzaimata as-sulani abubakar haka ake mishi alkunya babban limami malamin fiqhu malamin hadisi wanda ya gaji ilmomin su imam al-bukhari a kasar khurasana gaba daya mutumin kasar ne sabur ne garin su ɗaya da limamu muslim yana da littafi shahararre shine kitabu tauhid wanda kowa ya sani kitabu tauhid nasa yana da cikin tafi masu kima kwarai da gaske a cikin babi da tauhidi ya fuskanci mihan jarabawa da yawa a rayuwarsa kanta tarihinsa a cikin siyaru alami annubala ba tarihin muke ba tukuna yanzu littafinsa shine sahihu ibn khudaima har izuwa yanzu da muke magana mafi yawansa ya bata abinda aka samu bai fi ɗaya bisa biyar ɗinsa ba har yanzu amma wanda aka samu din an buga su muna nan da su a nan maktabar insha Allah akwai bugu da aka mishi mai kyau na maktabatu mu'assatur risala shi kuma zaka ga daga cikin ɗabi'arsa shine yana da dogayen babuka zaka ga babi paragraph guda ce babin da ke bayani akan kaza da kaza da kaza da kaza idan hadisi kaza ya inganta in ko bai inganta ba to wannan abin bai tabbata duka a cikin babi zai faɗo in ka lura ko kitabu to kake karantawa haka yake malami ne mai ilimi jama'a sanda yake raye duk duniyar musulunci babu malami kamar shi a fiqhu a lugha a hadisi a usulul fiqhi a aqida a duk ilimin da ake takama da shi a lokacin sanda yake raye yake tashin shi babu malami kamar shi daga ko ina a duniyar musulunci ana zuwa inda yake ibnu khuzaimah babban malami rahimahullah sai ce wa kal mustadraki sai kuma kamar littafin al-mustadrak na al-imamu abu abdullahi al-hakim wanda ake ce mashi muhammad bin abdullah al-dabbi abu abdullahi al-hakimun naisaburi al-imamu al-hakim ya rasu jihar shekara 405 rahimahullahu a farkon karni na biyar malami ne da yake da ɗan jinin shi'anci babban malami ne ya yi alƙalanci a ƙasar naisabur daga baya ya yi resigning aka nemi ya zo ya sake alƙalanci a garin jurjan yaƙi yana da tafe da dama akwai tarihu ne sabur muna nan da shi a nan sama tarihu ne sabur littafi ne haka mujalladi guda akwai al-ikli akwai al-madkhal ila sahihaini akwai ma'rifatu ulumul hadith na shi Abu Abdullahi al-Hakim ne saburi wanda shine ma littafi na biyu a cikin duniyar ilimin masalahul hadith akwai shi kanshi musaddarat din akwai al-idahul jali fi abin nan littafai da dama kala daban-daban afon banda wannan ba nashi ba abu abdullahi da hakimin na ya samu jama'a babban malami ne to shi matsalar da ya samu da ya zo sai ya ce zai yi littafi ne ya yi masu bukhari da muslim istidraki shine sun ce za su kawo hadisai ingantattu amma ba su kawo su duka ba da aka ga sauran shi ne littafi mujalladi biyar shi ne almustadraku ala sahihaini to yadda yake yi idan muka lura da shekarar rasuwarsa kaga akwai tsawon zamani tsakanin shi da su ya rasu shekara ta 200 su kuma su kuma sun rasu ne a tsakiyar karni na uku shi kuma yanzu a farkon karni na biyar to sai yana kawo isnadojin dogaye yadda suke daga zamanin shi har zuwa ta kansu to sai zamana kamar yadda al-imamu ainihin wato ibnu hajirin ya ambata a cikin annukat da kuma as-sakhawi a cikin littafin shi mai suna fathul mughith cewa abin da ya faru da hakim shine ƙarshen rayuwarsa ne yayin wannan littafin bai samu halin tantance shi yadda ya kamata ba abubuwan da ya tantance a farko-farko idan an lura ba a ga sun fi inganci fiye da waɗanda bai tantance ba al-imamu ibnu hajarin ya ce ya samu asalin nuskar da take rubutun hannun hakim wadda a cikin ta hakim yake cewa izuwa ga nan ne gyare-gyaren abu abdullahi wane-wane ɗan wane ya ƙare idan Allah ya so na samu hali zan ci gaba daga nan to daga alama daga wannan wurin bai sake samun halin ci gaba gab da ƙarshen rayuwarsa ne ciwon ajali ya kama shi sai malam ibnu hajar yake cewa to daga nan zuwa farkon littafin ka kuma baya kurakuran da suke ciki kaɗan ne bil muqarana ila abin da yake ciki na kurakurai daga nan zuwa ƙarshe sai wannan ya bada insight akan cewa to yana bi yana gyarawa ne bai gama gyarawa ba Allah ya mishi rasuwa na ɗaya kenan na biyu kuma akwai hadisan da wannan jinin tashayyu'in ya ja shi zuwa ga inganta su ko kuma barin su a ciki wanda suke suna da alaka da ahlul baiti ko suna da alaka da falalan sayyidina ali ko makamantan su waɗannan sun bayyana ba ba ba ba abin nan ba abin da za a musa bane a cikin littafin su baya ga haka al'imamu zahabi ya yi littafi talhisul mustadrak talhisul mustadrak na al'imamu zahabi abinda yake shi ne na farko yana rage tsayin isnadin ba zai kawo shi daga farko kamar yadda ya ambata a mukaddima ya ce wa'allakal asanida yana rage isnadin daga kan hakim sai ya kai shi ko dai kan sahabi ko kan tabi'i ko kan atba'ut tabi'ina ko man dunahum baya gaza man duna atba'it tabi'ina wanda wanda suke duna atba'it tabi'ina zaka ga galibi sune wanda suke dabakan malaman su bukhari manyan malaman su dinnan wanda suke dabakan manyan malaman su bukhari ko kuma malaman malaman su kamar irin su Imam Malik to daga nan yake gintse isnadin ya cire duk sauran mazajen idan ya cire ya kawo hadisin sai ya yi ɗayan abu hudu mu kiyaye na farko ko dai ya kawo shi ya shuru duna ta'aqibin yace hakim zai takaita magana da hakim ne bayan ya takaita isnadin zai takaita maganar da hakimi dan hakimi yakan ce ne hadha sahihu hadisun sahihun ala shartihi ma wa lam yukharrijahu wa fil babi kaza kaza kaza ko walahu shahidun wannan maganar sai zahabi ya takaita ta kaukaje ya ce sahihun ala sharti kha da da asali yakan yi ne da da ramzi ko ko ko makamancin haka ko sahihun ala shartihi ma sai shu ba zai faɗi duk wannan wa fil babi kaza kaza kaza din ba to wannan abin da yake yakan yi ne ba tare da ko dai ya zama bai yi ta'aqibi ba kwata-kwata wato ya yi magana kamar kwatankwacin irin ta'aqib kenan dole ta'aqibi ko kuma wani lokaci zai yi magana sai kuma ya ta'aqibi idan hakim ya ce sahihun sai ya ce ba sahihun bane da ifi irin wannan zaka ji ya kawo ta da qultu da kultu din da kaji ya ce kultu zahabi to zai faɗi magana ne galibi akasanta hakim idan ya zo yin magana irin wannan abinda ke jawo yin magana suna da yawa ko dai ya zama ba'af rauni suka ji ya ce a kultu bal da'ifun ko kuma ya zama saboda hakim bai yi magana akan hadisin ba kwata-kwata shi kuma yana so ya magana akai abu na biyu da yake kenan shi yana da magana wadda hakim bai yi ba akan hadisin ko kuma ya kasance hadisin baya cikin sharaɗin Bukhari da Muslim daka zai musa wannan kasancewa hadisin a matsayin sharaɗin Bukhari da Muslim misali zaka ji ya ce kamar hadisin al-kayyisu man dana li nafsi wa amila lima ba'da al-maut sai hakim yace hadha hadisun sahihun ala shart al-bukhari ولم يخرجه على شرطه ما ولم يخرجه لذابي sai ga sai ce la wallahi na rantsi da Allah ba haka bane yana yawan fada haka ce na rantsi da Allah ba haka bane fulani suka je fada yace wani baya sharadin su eh zaka je yace baya sharadin su haka da yazo kan hadisin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Ali ya kai Aliyu mutane da ka gansu wato kamar dan itace ne daga bishiyoyi iri daban-daban ni da kai ‘ya'yan itacen bishiya guda ne, na maki mai ce sahi ne, zabi ya ce lawallahi laisa bi sahi, zabi na faɗa haka. Ko don zai magana akan wani mai riwaya ƙwaya ɗaya da zai ci gyaran hakim a kai. Hakim ya ga wani mai riwaya ƙarara wanda hakim ya kamata ya inganta hadisin saboda shi wannan mai riwaya. Saboda zahabi ya san hakim ya san wannan mai riwayan bai cancanta inganta shi ba. sai ka sai zabi ya daya magana akan wannan alal misali kamar hadisin hadisan Sahal ibn Ammar al-Ataki a wuri na farko da hakim ya ambace shi ya inganta hadisin shi zabi yake cewa wa Sahalun kadzabahu al-Hakim kama fi tarikh sai ce fa aina din yace wannan Sahal din Sahal ibn Ammar al-Ataki hakim da kanshi a littafin shi na tarihi ne sabur ya ce kazzabun anan kuma ya inganta hadisi sai ce to ina ina addini yake kaman za a biya yi fushi ne ana yace fa aina addini mun gani to yakan yi irin wannan yayi magana akan mutum dan haka idan kai lissafa wani lokaci kuma yakan cire gaba ɗaya magana da hakim ya akan hadisin ya cire ta duka saboda duka zai ɗauka shirme ce kawai kuma babu buƙatar ta ko kuma ya ma share hadisan akwai hadisan da ya share su mun gane ya cire su daga littafin wannan abubuwan da yake nan cire hadisi cire magana ko yin magana ta saba wa ta hakim ko kuma goyon bayanta ɗayan abu hudu to da aka lissafa sai aka samu hakim ya kawo hadisai guda 7703 a cikin musaddarak amma daga ciki an samu da'ifai kusan guda 1000 guda 956 duka da'ifai ne an samu maudu'ai na ƙarya guda sama da hamsin kamar hamsin da hudu amma ba duka za a biya magana a kansu to daga nan ne sai maganganu suka taso ina hukuncin cewa da mutane suke sahahul hakim wafaqahu zahabi akwai malam doktor Khalid ibn Mansur ibn Abdullahi Durais shine mai littafin al-ibahul jali fi naqdi maqulati sahahul hakim wafaqahu zahabi wannan magana ce ta share yanzu a duniyar takhriji ana ana karbar ta cewa sahul hakim wafaqa az-zahabi da tunanin cewa ka'ida ce mu'tamada zahabi ya dace da hakim akan ingantawa kaza to yana da kyau na farko mu fahimci cewa zahabi bai yi aiki a littafin hakim da nufin ingantawa ko rashin ingantawa ba a rairayewa ne talhisi ne kuma shi da kanshi kamar yanzu misali wannan salu dan ammar din a wuri na farko ne kawai zahabi ya magana akan shi amma a ci gaba da hadisan bai magana akai ba akwai mutanen da kuma karara zaka ga gasar da ife ne sai ya ki magana akai kamar yana ganin kowa ma ya san masu rauni ne akwai kuma hadisan da bai cire su ba ya basu saboda wata ainihin latifa ko fa'ida ko saboda wani ƙari wata ziyada da yake ganin tana da amfani za ta buƙaci zuwa ga mai karatu ya santa sai da kuma bata inganta ba duk akwai ire-iren wannan da haka al-imamu zahabi binciken da shi wancan malamin yayi sai gano cewa zahabi ba fa wai ingantawa yake nufi da in bai yi magana ba ingantawa yake nufi ya kawo hujjojin mutanen da suke ganin ai zahabi mutum ne wanda yake naƙidi baya tsallake abin da bai yarda da shi ba kuma haka ne a ɗabi'a imamu zahabi a littattafansa shine har Khalil ibn Aibakin Safadi yake cewa yana tausaya man Zahabi Zahabi shine ya fara dauko dabi'ar duk hadisi inda ya fita kanshi sai ya magana akan shi a littattafan shi sayar alamin nubala tarihul kabir littafin tazkatul huffazi da makamantansu duk hadisi ko magana ko kissa ko ra'ayi ko tunani in bai da shi baya kyarewa sai ya tsaya ya ce qultu kaza kaza kaza kaza kaza wannan babu shakka dabi'ar Zahabi ce to amma a cikin musaddarak ya saba wannan ɗabi'ar saboda abin da ya faɗa muqaddima cewa talhisi yake ba wai yana ingantawa ko rashin ingantawa bane dan haka akwai hadisi burjik a cikin littafin waɗanda bai magana akan su ba kuma wannan bai nufin yayi da su to amma ana nan ana nan sai malamai suka fara magana ɗaiɗai wacce bayan lokaci sai ta rikide ta zama ƙa'ida shine asalin wanda ya fara wannan magana shine al-Imam Zailai a littafin nasbun raya kuma a wuri guda ne wanda zaila'i kuma ɗalibin al'imamun zahabi ne al'imamun zailai ya rasu jihar shekara 762 da ya zo a ciki yake cewa wannan hadisin hakim ya inganta shi sai ce wa a ƙarrahu zahabi da haka suke faɗa wa a ƙarrahu zahabi ya faɗi wannan guda ɗaya ko guda biyu ‘yan kaɗan a cikin tafinsa ana nan kuma baya ga shi sai ibn al-mulaƙin ibn al-mulaƙin malamin su ibn hajar wanda ya rasu ya shekara 804 shi ma ya zo a cikin littafin shi albadrul munir shi ma yana faɗan wannan magana wa wafaqahu zahabi ko wa aqarrahu zahabi ko lokaci ya ce walam yu'aqibuhu zahabi kamar yadda shi ma ibnu hajirin ya koyi wannan ɗabi'a daga malam ibnu mulaqqin ya dosa faɗanta a littafin lisanul mizan zaka ganta mabfufa a cikin lisanul mizan musamman da kuma talhisul habir ibn hajar na yawan amfani da ibara wafaqahu zahabi ko aqarrahu ko walam yu'aqibuhu ina fata mun gane wannan baya ga ibn hajar al-imam suyuti shi ma yayi maganganu da yawa ya faɗi irin wannan ta'birin imam suyuti shi kuma ya rayu ya rasu a karni na goma farkon sa shekara ta 911 rahimahullah da suyuti da ainihin al-munawi a cikin faidul qadir shi kuma munawi a cikin karni na 11 kenan ya rasu ya shekara dubu ɗaya da shekara talatin da ɗaya aka sake gangarowa aka samu wani malami mai suna al'imamu al'azizi wanda ya sharhin jami'ar sagir mai suna asirajul munir bi sharhin jami'ar sagir wannan shi ne ya fara yayata maganan nan ta yi ko'ina ta yaɗu sosai da sosai kafin a wannan zamanin aka samu sa shekul albani su ainihin ahmad shakir su habibun rahman al'azami su muqbil hadi alwadi da duk malaman zamanin da muke rayuwa da su suna amfani da ibara sahul hakim wa faqahu zahabi shi kuma albani sai bai da nashi sabon salam sai ce wa huwa kama qala idan ya yarda da wannan magana idan bai yarda ba kuma zai buga alamar tambaya ko alamar motsin rai ya hau kansu da raddi Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu to sai ta waye gari kamar ka'ida mu'tamada cewa duk inda zahabi yayi shiru a cikin talkhisul musaddarak to kamar kawai kace ya yarda da abin da hakim yake faɗa ne wanda tsakani da Allah wannan ba haka bane ba haka bane lalle sai an tantance me yake nufi ko kuma me ya faɗi a wajen ta yiwu bai yi magana bane saboda yana ganin abin da ke wurin illa ce buɗaɗɗiya ga tana illa ci buɗaɗɗiya ga ta nan kowa yana gari kuma kowa yana da hankali da sanin sai ya kamata ya kamata ya ga wannan illa kai ne da abokinka kun zo kuna tafiya kan hanya ga kwata za ku tsallaka kowa ɗan kafa shi ko zai tsallaka ya ku bai bukatar sai ka ce mashi to daga kafa ka tsallaka kwata saboda ai da hankalin shi yaro karami ne za a ce mashi ga kwata amma wannan babban da zai can balakama sai ce baka nuna min kwata ba baka gani ne ba haka bane to akwai abin da malaman hadisi nan tunanin su suna yin abu ko tunanin su duk wanda ke karanta isnadojin nan to irin su ne yana da ilimin da zai iya gane abin da su ma suke ganewa ko da bai kai ilimin su ba to da haka wani abu ko sai suke faɗa da tunana wannan ai kowa ya san shi kowa ya iya shi kamar idan ka zo aji kana karantar da ajin da ka san su sun san ka kai malamin mas ne akwai abin da an zo zaka ce wannan ai an yi shi a baya kawai a tsallake ba ga bane Mr. Principal kana ganin kowa ya sani ko inda wani ma zai ce bai sani ba zaka tuhume shi cewa ya aka shi bai iya wannan ba to wannan aqaliyar ita take shiga cikin malamai idan suna maganganu ire-iren waɗannan na farko tunanin cewa kowa ya san wannan abu ko kuma ya riga ya yi magana akan wannan mai riwayan a baya dan baya tunanin cewa tsallake kake ka zo daidai nan zaka karanto ne tun daga farko to ba zai maimaita magana ba ko kuma yana ganin wannan abun a bashi saboda wata fa'ida daban wadda zaka ji a cikin matinin ko wata nakara za ta bayyana maka ƙarin ingancin asalin riwayar fiqat to da ire-iren waɗannan ko kuma abubuwan da ta yiwu da gaske zahabi ya dace da hakim ne akan wannan bisa wani tunani ko bisa wani ra'ayi na shi ma na ingantawa ana iya samun wannan amma killa ne kalila to amma da littafin hakim kamar yadda ibnu hajar yake faɗa cewa da littafin abu abdullahi hakim da littafin malam abdurrahman ibnu al-jauzi suna tarafai na kidin suna kan suna hannun riga da ake cewa dutse hannun riga shi abu abdullahi hakim yana da saurin ingantawa ba ingantawa kadai ba kuma hayya bashi daraja ya ce irin na bukhari shi kuma ibn al-jawzi yana da saurin raunatawa kuma hayya ce na ƙarya ne a cikin mawdu'atul kubra na shi dan haka duk abin da ke cikin tafil hakim nai saburi to sai malamai sun tantance shi masu iya cin murin tafin dole sai malamai haka ibn hajar ya faɗa a cikin nukat amma ɗalibai wanda suke neman kawai ɓuru su taga su a cinye ku ba za su yi cin model damin za su iya samun kansa a cikin haɗari da tsautsayi iri daban-daban na danganta wa manzala sai islam abinda bai danganta zuwa gare shi domin akwai hadisai har na ƙarya ka ji sama da hamsin in ka je ka bincika za ka same su iri daban-daban hadisin allaka'u binul laka marwanu binul hakam hadisin yana cikin littafin hakim kuma hakim ya ce ingantacce ne alalin hadisi ne na ƙarya hadisin yan shi'a ne da suke zagi marwan ɗan hakan da shi wai annabi ya ce tsinanne dan tsinanne marwanu dan haka wannan kaga bai kama da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan ire-iren wannan kamar hadisin wancan Sahal ibn Ammar da Ataki da makamantansu kamar wancan da cewa ni da kai ayan itace ne daga bishiya guda manzo Allah ya ce wa sayyidina Ali radiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallam ala rasuli dirin wannan suna nan a cikin tafin Abu Abdullahi da Hakim ne saburi da haka sai zama cin moriyarsa to sai mutumin da ya kware sai mutumin da ya kware ya san abin da yake shi kuma dan uwan ɗayan wanda suke hannun riga da shine Abdurrahman ibn al-Jawzi mai littafin Kitabul Mawdu'at shi kuma yana da yana da zafin jini ko zafin nama wajen cewa abu kaza bai tabbata ba dan haka ya ca kuma kala hadisai da dama ingantattu yace ba su tabbata ba mawdu'ai ne ma har sai da ya kai ga kamar da Saudi yake fara wa min garibi ma tarahu fa'alami fihi hadithun min sahihi muslimi da yake cewa wa fi kitabi waladil jawzi ma laysa min al-mawdu'i hatta wuhima من الصحيح والضعيف والحسن جماعتها كتابي القول الحسن ومن قريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم daga cikin abin da zaka gani a cikin littafin Abdurrahman ibn Jauzi da zai baka mamaki shine hadisi a cikin Sahih Muslim ibn Jauzi ya ce kwalarsa ya ce maudu'i ne hadisin Abu Huraira bayani akan cewa za a samu mutane masu yawo da bulala suna duka mutane ina fata mun gane wannan jama'a da kyau daka littattafan nan guda biyu sai an yi taka tsantsan da su suna bukatan malami muhannaki wanda ya san abin da yake yi wanda yake da ido da basira akan menene ilimin hadisi sannan yake iya cin more su amma kawai dan jigari jigari ko dan a dauka akai gaba to wannan yana da bukatar ya bi a hankali kafin ya ce kaza ya inganta saboda hakim ya inganta shi ko kaza bai inganta ba saboda ainihin wato ibnu jawzi ya ce bai inganta ba Allah ya gafarta musu gaba daya to wannan a take kenan jama'a kwarai game da Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi da littafin sa na al-mustadrak bahasi ne mai tsawo ba masu muna tsawaita abin ne saboda kawai mustalahat din kada a tsawaita a tafi a tafi har a manta inda aka fito to sai kuma yake cewa to wannan shine ma'ana bayani akan ala tasahulin wa qala man farad bihi fadhaka hasan malam dan salahu yace duk abinda hakim ya kadaitu da shi to wannan fadhaka hasanun to sai a ce hadisi ne hasan wannan magana ita ma ba ba ba daidai bace kai tsaye gaba ɗaya kamar da malam ya gyara yace malam yurad bi illatin wal haqu abinda yake gaskiya an yuhkam bima yali ai hukunci da abin da ya dace kamar yadda ainihin wato Badruddin ibn Jama'a ya faɗa a cikin Al-Minhalur Rawi Ittisar Ulumul Hadith nashi yace a wannan magana ba daidai bace a ce kai ayi ma dukkan hadisan kudin goro wai Ibn Salahi ne yace abinda hakim ya kadaitu da inganta shi to kawai a ce hasanun wannan ba kaida ce take daƙiƙa ba a cikin abin da ya kadaitu da inganta shi akwai hasanun akwai sahihun akwai da'ifun to bai yiwa a musu kudin goro kamar da a cikin abin da bai inganta ba za a iya samun waɗannan su ma wanda wasu suka inganta kar a ma hadisan kudin goro dole sai an tantance me yayi sannan sai ce wal busti yudanil hakima kaga shi al busti mutumin garin bust din nan wanda yanzu garin yana ƙasar afghanistan ne kusa da birnin kabul tsakanin ƙasashen hara da makamantansu wannan ƙasa ta afghanistan ita ce ƙasar su a yanzu al-busti sunan garin kenan bust da shi da hakim suna kusa da juna wajen kasancewarsu mutane masu sakaci da wannan magana ma ibn hajarin shi ya kawo ta baba mai yawa game da ita ce a kar a musu kuɗin goro game da ainihin sakaci hakim ya ɗauka kanshi sharaɗi ne mai tsanani kuma ya kasa wafa'i da shi amma ibnu hibbana ya ɗauka kanshi sharaɗi mai sauƙi kuma ya yi wafa'i da sharaɗin kamar yadda yake kwararo mutane a cikin kitabu thiqat ɗin shi waɗanda suke majuhulai a gun sauran malamai yanzu kamar wancan sahal ibn ammar ɗin nan al'ataki yana cikin kitabu thiqat na ibnu hibbana amma da ka kalle shi in ka san ka'idar da Sheikh Al-Albani da Abdurrahman Al-Muallimi suka faɗa game da littafin Ibn Hibbana kasancewa ba amintacce bane domin yana daga cikin irin wanda Ibn Hibbana ke kawo shi amma sai ka karanta sai ka ga shi ma baya nuna ya san shi kawai da ya faɗi sunan ne ya faɗi sunan shi wani wani dan wani mutumin gari kaza yana da riwaya daga rugasuwa ne amma babu alamar ya san shi sani na hakika to irin wannan dama ba a karban amincewar da Ibn Hibbana yake yi ma irin waɗannan mutanen wannan magana ce sananne a cikin ilimi na hadisi to irin waɗannan mutanen da ya amince da su yakan ruwaito hadisansu kuma ya inganta to kaga shi a bisa shari'insa na cewa duk mutumin da wani abu na barna bai bayyana gare shi ba game da shi wanda agun sauran malamai masturi kenan to shi agun shi fiƙa ne irin su ne yake ruwaito hadisansu da irin su ne ya samu irin wannan halallan shi bai ce sai ya kawo hadisai masu inganci a bisa inganci irin darajar Bukhari da Muslim ba ya faɗi nashi sharaɗin kuma ya yi fa'i da irin sharaɗinsa kaga ba za a ce ya yi irin abin da hakim ya yi ba don shi hakim ya ɗauki sharaɗi ne ya kasa cikawa sai sakaci ya bayyana a cikin yanayin yadda yake mu'amalanta wannan sharaɗin domin ka ɗauki sharaɗi mai tsanani to dole kuma ka zama kana da tsanani a wajen tattake-takenka kamar yadda shi al'imamul bukhari ɗin yake yana da sharaɗi mai tsanani kuma yana da take-take masu tsanani wannan yasa har wasu hadisan waɗanda sun kai sharaɗinsa idan bai natsu da su wasu yake kawo su kamar yadda muka tattauna a makon da ya gabata amma shi hakim sai ya ta kawo kullama habba wa dabba duk wani a annabil wal habil ya dinga abin da ake cewa yana yin ice da dare kawo ko akwai akwai yiwuwar ka ɗauro har da maciji a cikin a cikin damin ka ko yau za ga ya kwanta ka ɗauka ice ne sai ka kama ka ci sara to haka haka hakim ya ta kwaso kowace tarka-tarka yana zubawa amma an bashi wannan uzurin cewa ta yiwu daga baya yana so ne biya rairaye-rairaye wato ya yi ainihin tabbiyidi ne taswidi kafin ya tabbiyidi ya tattara ne kafin ya zo ya tace ya tace ya tace sai Allah ya mishi rasuwa don haka ibnu hajirin a cikin annukat ya tattauna game da bayani akan cewa lalle al-imamul ibn hibban al-busti ba ɗaya suke da hakimin naisaburi wajen tasawuri sai dai tun daga kan malamin ɗalibinsa alimamu sahawi ya yi gyara akan wani ya ce inda ana nufin mujarradin sakaci tabbas dukansu masu sakaci ne sai dai ana nufin sakacinsu ba iri ɗaya ba ne to wannan za a karba mujarradin cewa suna da sakaci to sakacinsu gaskiya ne duka suna da shi kamar misali a ce mutane ne guda biyu dukansu masu kuɗi kai kuma kai ne kaninsu talaka za ka yi aure sai wani ce to ni zan iya baka dubu ɗaya ne kawai sai wannan kuma ce ni kuma zan baka dubu ɗari wannan sai kawo dubu ɗayan ya baka wancan kuma ya kasa baka dubu ɗari dukansu sun kyauta dukansu ba su kyauta ba sai dai yanayin kyauta wasu rashin kyauta wasu ba ɗaya ba ne kuma mun gane domin wannan ya cika alkawarin da ya sai dai alkawarin ba abin da ya kamata ya ɗauka ba ke wancan kuma ya ɗauki alkawari mai girma ya kasa cikawa to kaga ya fi wannan matsala shi to kama haka ne shi ibnu hibbana ya ɗauki wasu sarɗa masu sauƙi wanda ya san duk inda aka buga aka rare ya cika su sai kuma ya cika su shi kuma hakim ya dauki sharda masu tsanani kuma ya kasa cika su kaga dukan su sun hadu a gun sakaci domin in dai abin da ake ce masu sahihi ne alama fi nafsul amri to ba da wannan sharadin ya kamata ibnu hibbana ya inganta su ba to kajin nashi sakacin ya fito kenan shi kuma ibnu hakim shi kuma da bai kamata ya dauka wa kanshi kanan da ba gammo irin ta su bukhari ba da sai tsaya a daidai ruwa daidai kurji ina fata mun gane wannan wannan yasa har wasu malamai suka dinga tanan hakim fa ba kwararren malami bane wanda wannan kuma kuskure ne in suka kalli mujarradan aikin da ya anan sai ai ba kwararren malami bane a irin yanayin yadda yake abubuwan sa ne da yanayin yadda ya taso da irin take-taken sa to dan haka ibnu hibbana tabbas shi ma kamar yadda yake da abin nan a cikin littattafansa a cikin sikat shi da majruhina haka yake da ɗabi'a sade a cikin as-sahih ɗinsa dan a cikin kitabu sikat kamar yadda muka ambata je kan littafin Abdurrahman al-Muallimi at-Tankilu lima fi ta'nib al-Kautsar min al-Abatil da muqaddima ta littafin ainihin wato tamamul minna ta Sheikh al-Albani Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su za ga bayanai akan yadda ake mu'amalantar littafin as-sikat na Ibn Hibbana sai kuma littafin majruhin abin mamaki kuma ibn hibbana a lokaci guda yana da zafi kuma wajen raunata mutane akwai mutanen da yake raunata su wanda ba su kai raunin ba kamar yadda kuma sai ya ambaci mutum a cikin kitabu thiqat kuma ya ambace shi a cikin du'afa a lokaci guda kuma kowanne zai faɗi dalilinsa can yana lissafin masu rauni sai ya ambace shi da rauni idan ya zo cikin thiqat sai ya ce ya ambace shi kuma ya ce to amma fa yana da rauni ya asalin mutumin amintacce ne ko kuma yana da wani wahami ko wani abu sai ya kawo shi sai ka ji ya ce a cikin fiqat fulan ibnu fulan ibnu fulan sai ka ji ya ce yukhti'u wa yukhalifu yana kuskure yana saba amintattu kaga ba littafin shi da ya kamata ya kawo shi kenan wancan ne amma yakan yi haka dan ishara izuwa ga cewa duk da sabawa shi da amintattu wasu suna karbar riwayarsa ko kuma shi yana ganin akwai yadda za a yi dan yakan faɗa ya ce ni kuma na tantance hadisan shi na ga akwai wanda suka tabbata wanda yake mu'amala littafin ya sani kamar yadda muka sha faɗa dai jama'a duk wannan yana nuni zuwa ga cewa harkan malaman hadisi ta fi ƙarfin mutumin da yake ɗan jigari-jigari ne ko ɗan ma habba wa dabba ko mai ƙoƙarin yana neman ina laifinsu yake don ya samu ya faɗa yana celebrating ko wani ɗan jari bola a cikin ilimi ta fi ƙarfin shi insha Allah za mu saurara a nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كما يدنا فرع جماعة